أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa yau muna lahadi uku ga watan sha tara ga watan biyar hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da uku ga watan ɗaya miladiya haihuwar annabi isa dan Maryam alaihi masalam shekara ta 2021 muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 78 zuwa aya ta 79 ƙarshen kissa ta annabi salih da samudawa a yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 79 zuwa aya ta 80 a cikin suratul a'raf a shafi na 160 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar yanzu, Allah kuma ya kasance shi ne jagora gare mu cikin ayyukanmu gaba ɗaya, Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. قال رب الله ولوطا إذ قال لقومه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين wannan ita ce kissa ta hudu daga cikin jerin kissoshin annabawa da aka kawo wato an kawo kissa ta annabi nuh bayanta an kawo kissa ta annabi hud bayanta an kawo kissa ta annabi salih yanzu kuma sai kissa ta annabi lut ko ba haka ba amma kafin mu shiga cikin wannan kissa ga dangadan cikin tafsirin da ya gabata akwai ɗansu bayanai da ni kawo naga suna dunkule akwai kuma wani abu wanda muka faɗa akwai kuskure ciki to saboda mu ba Allah bane muna yin kuskure sannan mu ba mala'iku bane muna iya yin kuskure mu ba annabawa bane muna iya yin kuskure dan haka dole waɗanda abubuwan ya kamata a bayyana su tun akwai rayuwa akwai dama kuma kan wani ya samu damar da zai bulluwa shine cewa na farko da muka karanta ayoyi wajen aljanna mun ce wato jannatin عرضها كعرض عرض عرضها السماء والارض عرضها كعرض السماء والارض اكن سوره الحديد سبب القران عرضها السماوات والارض yana cikin suratu ali imran abu na gaba cikin bayanan da ya kamata mu faɗa shine cewa tan qalal wato qalal wato qalal ladina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun a cikin qissa ta annabi salih an gane ko to qira'a ta ibnu amir akwai wawun وقال الذين استكبروا إنا بالذي وقال الملأ الذين استكبروا من قومه أقراءة ابن عامر وقال الملأ الذين استكبروا من قومه نفت أن فهمتين da haka akwai wawun cikin qira'at wani lokaci zaka iske wata qira'a tana da wani harafi wata qira'a ba ta da wani harafi wa qalu ittakhadha Allah walada a cikin suratul baqara an gane ko ibnu amir ya karanta qalu ittakhadha Allah walada ba tare da wawun ba kaka iske alqur'ani wanda aka rubuta da riwaya ta Ibn Amir ka zo ka abin ga misali kuma zon da zan ƙara wato sari'u ila maghfiratin min rabbikum a cikin suratu Ali Imran Imam Nafi da Abu Ja'far da Ibn Amir sun karanta sari'u sauran kuma qurra sun karanta wa sari'u haka a cikin suratu wato Al-Ma'ida yaqulu alladhina amanu Imam Nafi da Imam Abu Ja'far Imam da Ibn Kathir da Ibn Amir sun karanta yaqulu alladhina amanu imamu abu amr da imamu yaqubu sun karanta ya ƙulan lazina amanu kenan su wanda suka ce ya ƙulu magana ce kamar sabuwa can kuma wato abin da wanda suka karanta wa ya ƙula wa ya ƙula wa yaqulu allazina amanu an gane ko waɗanda suka karanta da wa yaqulu allazina amanu kenan saboda fa asallahu an ya'tiya bil fathi ma'tufi ne akan wancan ina fata an fahimce ni dan haka wasu sun karanta yaqulu allazina amanu waɗansu suka karanta yaqulu allazina amanu waɗansu kuma sun karanta wa yaqulu allazina amanu kenan kaga akwai inda akwai yaqulu idan ka dubi nafi da Abu Ja'far da Ibn Kathir sannan kuma idan muka duba har yanzu a cikin suratu al-a'raf wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah Ibn Amir ya karanta ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah sannan alladhina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran a cikin suratu at-tauba an gane ko Imam Nafi da Abu Ja'far da Ibn Amir sun karanta alladhina ittakhadhu sannan kuma jamhur sun karanta walladhina ittakhadhu sannan kuma idan muka duba har yanzu cikin suratu wato al-hadid wa man yatawalla fa inna Allah huwa al-ghaniyyul hamid wa man yatawalla fa inna Allah al-ghaniyyul hamid imamu nafi' da abu ja'far da ibnu amir wannan na kawo shi ne saboda kada ka dauki al-qur'ani ka san cikin wata riwaya akwai wani harafi sai ka zo baka same shi ba dan akwai masu irin wannan jahilcin sai ka iske mutun ya ce a to wagga qira'a ina ganin wata qira'a ce wanda mu san da ita ba ko abin da ya kama da haka yana da kyau ka binciki malamai shin wannan harafin akwai shi ko babu wannan saboda ilmul qira'at yayi karamci a wajen mu shi yasa ni kawo wannan Allah ya taimake mu ina fata an fahimce ni to eh nukta ta gaba wadda nake son in ƙara yin bayani akan ta saboda bayanin da ya gabata na tafsiri akwai bayanan da sun zo a dunkule daga ciki lokacin da muka yi bayanin waɗanda sun kaso ke taguwa na ce masda bin dahar sai ni ka bin amr bin dahar a'a masda bin dahar haka yake a rubuce sannan kuma da muka ce ya soke ta fi urqub shi qudar shine ya soke ta fi urqub abin da yake rubuta cikin littafai amma shi wancan kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata wancan shine shi masda bin dahar ya soke ta ne fil adala in an ce al adala ko al azila da larabci suka ce kullu asabatin laha lahmun ghalib dukkan jijiyar da tana tattare da nama ita ake kira al adala ba udla ba kamar yadda muka karanta nukta kafin ta karshe shine cewa wa atau an amri rabbihim wa qalu ya salih tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin anan nazo da wani bayani sai da na saurara sai ni ga bayanin ya zo a dunkule ba kowa zai iya fahimtar wato kamar bayanan sun zo a dunkule da mutum ba zai gane su ba domin mun ce al'amru an amri rabbihim yana nufin umurni ko kuma al'amru yana nufin sha'ani to amma haka mutum ba zai iya fahimtar magana kai tsaye ba idan mun ka ce al'amru yana nufin sha'ani jam'in shi al'umur al'amurra in an ka ce al'amuru umurni na fi'ilul amri ana nufin jam'insa al'awamir an umurce ka to shi yasa da muka kawo wannan muka ce in an ce an amri rabbihim yana iya ɗauka wato sha'ani guda tunda an ce wala ta mustuha bi su'in sha'ani guda ko kuma yana ɗauka umurni guda ko kuma yana ɗauka sha'ani masu yawa ko kuma shi na dukkan al'amurra masu yawa to wannan na kawo shi ne don saboda mu fahimci akwai al'amurra da dama da annabin sai musu kuma akwai sha'ani da dama ni'imomin da Allah ya musu sha'ani ne sha'ani ne sha'ani ne sai suka yi girman kai daga waɗannan ni'imomin ina fata an fahimce ni sai nukta ta karshe kuma wajen laqad ablaghtukum risalata rabbi akwai kuskure guda ayoyin da muka kawo na cewa annabi salih ya isar da sako sai muka kawo ayoyi daga cikin su mun kawo ayoyi na suratu shu'ara waɗanda na annabi hudu ne alhali ku na salih ya kamata mu kawo kazzabat wato abin da munka ce adunil mursalin alhali ya kamata mu ce kazzabat samudul mursalin iz qala lahum akhuhum salih ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها حضين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين كفرهين واتو إمام عاصم ده إمام خلف ده إمام الكسائي ده إمام ابن عامر أنقاني كو ده إمام حمزة سنكرن تفارهين ده ألف وأنت سنكرن تفارهين كنان ده اسم الفاعل ده كما الصفة المشبهة to waɗannan su ne ayoyin da suka dace don kar wani ya saurara ya ce to ya zancan ana zancan annabi salih kuma an ka zancan annabi hud sai lokuta ta ƙarshe wadda ita ma tana ɗauke da bayani a dunkule shine cewa mun ce manzo babu mai shaida a kansa sai Allah subhanahu wata'ala to anan a duniya ake nufi domin a lahira waɗanda za su shaida a kan manzanni banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida shuhada'a 'alan nas za ku yi shaida akan wato annabawa kenan wani in yaji an ce babu mai shaida akan manzo sai Allah subhanahu wata'ala anan a duniya muke nufi ba wai har a lahira ba dan kaka ce an zo an karyatar da wata aya ko ko an zo da bayani a dunkule don wani zai iya amfani da wannan dama ya je ya warware maganar da muka faɗa ina fata an fahimce ni domin mi domin hadisi ya tabbata ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na Abu Sa'id al-Khudri an gane ko Imam al-Bukhari da Imam al-Tirmidhi sun kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna zamu shaida akan al'ummomi shi kuma wanda zai shaida a gare shi Allah subhanahu wata'ala shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi babu mai shaida a gare shi duniya da lahira in ba Allah subhanahu wata'ala ba shi yasa ke cewa Allahumma hal ballagt Allahumma hal ballagt kamar yadda yazo cikin riwayoyi da dama a hijjatul wada da kuma wani lokaci lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya wannan akwai dai hadisai da dama da suke nuna manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce Allahumma hal ballagt to dan haka waɗannan doli sai mun yi bayanin su dalili kuma saboda amana ce ta ilimi yana da kyau mutum ya fahimci wannan nokta ta karshe shine da yace laqad ablaghtukum wato risalata rabbi wani lokacin na karanta shi risalata rabbi na fassara shi kuma da risalata rabbi amma wani lokacin na karanta risalat duk da yake na yi ishara cewa risalata rabbi shine na farko risalati rabbi shine da zo a cikin kissa ta annabi shu'aib to irin waɗanda mas'alolin a ilmance ana son a bayanin su saboda kada ɗalibin ilimi ya rudu daga baya zo ya iske ba haka nan bane ina fata an fahimce ni amana ce ta ilimi duk wanda zai bincike na ilimi ya yi kokari ya rinka bayanin irin waɗannan mas'alolin idan ba haka ba in ka mutu zaka je gaban Allah zaka yi bayani Allah ya muna mai kyau kawo ko za ka sake maimaita ayar sannan mu sake karanta abin ga
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين wannan kissa ce ta annabi Lut mun ce ita ce kissa ta hudu Allah yana kawo wa kissoshi a cikin alkur'ani ba dan saboda azamna ba ayi fira ko kuma wato dan saboda a karanta su kuma irin yadda ake karanta gatana gatanan gatanan ku ko dan saboda azamna a wurin fira a rage lokaci ba dan haka Allah subhanahu wataala ya kawo mu kissoshin annabawa da mutane da suka gabace mu Allah ya faɗi wannan daga ciki shine an sabkan mu da dan mu dauki wa'azi mutanen da suka tsira sun yi aiki nagari don saboda mu yi koyi da su mu tsira mutanen da suka yi ma'alla ta'addanci suka saba ma'alla sun ga sakamakonsu a nan duniya kuma an ba da labarin su lahira za su ga mummunan sakamako Allah ya muni tsari Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun sannan kuma daga cikin dalilan da yasa ake bada kisoshi saboda a tabbatar da zukatan zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma a tabbatar da zuciyar al'ummarsa duk wahalar da zamu gani kiran mu san waɗansu al'ummomi sun sha irin wannan wahala kuma a ƙarshe abin ya zan alkhairi gare su shi yasa Allah ya gaya ma manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin suratu wato Hud ta wa kullan naqussu alayka من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين بل ما الشيخ العلامة ابن عاشور أتكم مقدمة تفسيري يا كاو بيان دليلن da yasa ake kawo kisoshi a cikin alkur'ani yayi magana mai tsawo mai so ya koma can ya karanta dan haka dai a takeice an kawo su ne dan saboda mi dan saboda mu wa'astu hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da kuma sahihul muslim an gane ko da kuma wato sauran littattafan hadisi hadisi ne na abdullahi ibn umar cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya shuɗe a wuraren da al'ummomin da aka halakar an gane ko ma'ana yana wucewa da gaugawa shi yasa yake cewa lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo zuwa ga diyar samud gidajen samudawa sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum kada ku shiga ko ma'ana kada ku shude daga gidajen waɗanda suka zalunci kawunan su an gane ko an yusibakum ma asabahum kina alla yusibakum ma asabahum dan kada abin da ya shafe su ya shafe ku illa an takunu bakina sai dai in kuna kuka Ma'ana kuna kuka ko kuma ku wuce da gaugawa kuna cikin jin tsoro kuna daukar wa'azi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi Imam Muslim shi ma ya fitar da shi da Imam an-Nisa'i har ma ya zo a riwaya wato ta Imam wato Muslim an gane ko ala haula'il mu'azz ala haula'il qaumil mu'azzabin akan waɗannan mutane waɗanda aka azabtar badalan na akawo allazina zalamu anfusahum to allazina zalamu anfusahum sune almu'azzabina kadan hadisi yazo ya abunga su waɗanda suka yi zaluncin su ne Allah ya azabtar shikenan babu wani kakkace waccan riwaya ta ce kaza waccan riwaya ta ce kaza waccan riwaya ta ce kaza yazo a cikin sahih muslim thumma zajara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawata kenan waɗanda suke tare da shi fa asra'a sai yayi gaugawa hatta khallafaha har sai da yayi sauri ya bar wannan wurin kenan abinda ake so da kai in ma Allah ya kaddari ka zo wannan wurin ka dauki wa'azi ko da wajen yawon shakatawa daga nan kai ta kanka ka dauki wa'azi sannan kuma sun faɗi cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shuɗe da ardul hijr ƙasa ta hijr an gane ko shine lokacin da ya tafi a yaki na tabuka lokacin nan ne ya shuɗe daga waɗannan gidajen an gane ko wasu riwayoyi suna nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talassama sai ya dauko wannan takunkumi na baki ya saka wa asra as-sayr yayi gaugawa kamar abinda dai malamai suka faɗa kenan abinda zamu fahimta nan wannan yasa malamai suka bada hukumce hukumce na shari'a akan waɗannan gidajen abu na farko shine an hana a sha ruwan waɗannan wurin don saboda kada ka je ka ga wannan rijiya balma lokacin da muna yara muna jin waɗansu suna cewa ai inda an ka halakar da mutanen annabi lutu akwai ruwa in ka je can kai yi wanka waɗannan ruwan za su zama to sanadiyar samun lafiyarka alhali ko shi manzo sallallahu alaihi wasallam yayi gaugawa ya wuce kuma ya hana mutanen da suke tare da shi su sha waɗannan ruwan balma an ce akwai mutanen da sun kwaba gari sun ibiro sun kwaba gari daga cikin sahabbansa wato ajanu shine kwabawa ana cewa ajana ya'jinu ko ajana ya'junu duka yana zuwa da wato abin nan dan haka dai sun kwaba waɗansu kuma wa qaumun hasu minhu haisan waɗansu sun hada shine hasa ya hisu an gane ko shine kwabawa laraba suna cewa hisa hisuhum ma'ana bala'in su halaka su ta kusanto sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su su ci wannan abincin da suka kwaba da waɗannan ruwa an gane ko sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam a wadansu riwayat aka ce ya bada izini wannan garin a ba dabbobi shi su ci shi to kaga wannan kuma malamai suka ce shi zai nuna bai dace a yi alwala ba da ruwan wurin saboda in an hana a ci abinci alwala ma an hana yin sallah a cikin waɗannan wuraren an hana ina fata an fahimce ni sannan kuma sun yi riwaya ga Ali ibn Abi Talib wanda asar ke yana cikin sunan Abi Dawuda wanda lokacin da Sayyidina Aliyu ya wuce ga khasfu babil wurin da anka kife na babila a ƙasar iraki kenan annahu asra'a wa lam yusalli hatta jawazaha sai ya gaugauta bai yi sallah ba sai da ya bar wannan wurin wannan asarkin marfu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi da wannan yana cikin sunan abi dawuda kuma imamu al-baihaqi ya kawo shi ibn hajar al-asqalani ya da'afa da wannan asar na aliyu da ibn hazm da ibn qattan da imamu al-baihaqi sai dai tunda manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah a wannan wuri ba yana nuna cewa ba a yin sallah tunda hadisi yana cikin sahihul bukhari bal ma imamul bukhari da yazo akan wannan wurin sai kawo wa zukira an fada aliyu da yazo bai yi sallah ba ina fata an fince ni sannan kuma an ruwaito wannan asar zuwa ga aliyu shi kadai ba tare da an danganta shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ibnu abi shayba cikin al-musannaf ya kawo shi da imamul baihaqi da haka wannan yana daga cikin wuraren da ba a yin sallah wuraren da ake azabtar da al'ummomi kada ka je can ka ce za ka yi salloli ba za a yi sallah ba bal ma mas'ala ta fiqihu ta zo akan wannan wanda akwai wurare guda bakwai waɗanda aka ce an hana a yi sallah a cikin su hadisi na ibnu umar wanda ya zo shi na cikin sunan na ibnu maja yana cikin sunan tirmidhi wanda ya nuna akwai wurare guda bakwai da ba a yi sallah a cikin su hadisin malamai suka ce sanadinsa bai inganta ba amma idan muka dawo a fiqihance sai mu kalli dalilan da za su sawa shin ya halatta ko bai halatta bayan akwai ɗansu dalilai daban na farko almazbala bola an hana yin sallah a mazbala a bola saboda mi saboda tana ɗauke da ƙazamta wa zai je wa birbizo ko bola ya je yi sallah almazjara mahauta an gane ko inda ake yanka dabbobi nan kuma wannan sai da in akwai wurin da akwai najasa don jini yana da najasa amma kuma ba za a ce duk wurin ba ba za a yi sallah a cikin shi ba al-maqbara makabarta shi kuma ba a sallah a makabarta sai dai sallar gawa ita ana yi saboda nasoshi sun tabbatar da wannan kamar da malamai suka faɗa alhammam shine dush ko toilet ko salanga ko bayan ɗaki an hana sallah saboda wuri ne na najasa kuma wuri ne wanda akwai aljannu makoma ce ta aljannu da shaidannu sai ma'atinul ibil wurin da ake daure dabbobi saboda shi raƙumi an ce yana tare da shekanu kamar yadda mutane suka yi bayani amma yan akwai tsarki a wurin malamai suna ganin babu matsala sai fauqa zahril bait saman ka'aba shi ma saboda wadansu suna ganin ba a dubin alƙibla tunda in kana saman ka'aba to mi zaka duba kuma wadansu malamai suka ce babu laifin yin sallah a ka'aba wato saboda mi saboda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi sallah wato a cikin ka'aba to da haka waɗannan su ne wurare waɗanda nasoshi suka zo aka yi bayanin su kuma malamai sun kawo dalilai wallahu ta'ala alam ina fata an fahimta almuhimmu dai an dai ce shi abinda ake bukata idan mutum ya zo wajen wuraren waɗannan wuraren ya ɗauki wa'azi ga abin da ya mutane da suka gabace shi sannan kuma waɗannan wuraren an hana a rayu a cikin waɗannan wuraren an hana a yi noma an hana a sha ruwa an hana kuma mutum ya je can ya yi gida ya ce bari ya zama kusa ga wannan gurin da saboda shirin ka kallo shi ma duk abubuwa ne waɗanda soshi sun hana su idan ko mutum ya ce zai yi ga shi ga Allah walutan lutan sun kace ya zo da nasaba ko a kaddara wa arsalna lutan mun tura annabi lutu tunda can an ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi na dai kenan na biyu kuma a'a suka ce a'a ana kaddara uzkur kenan uzkur lutan ka ambaci lut duka malamai sun kaddara waɗannan abubuwa guda biyu wa lutan iz qala liqaumi ka ambaci lutu ko ko mun tura lut iz qala liqaumihi lokacin da yace da mutanensa wane ne annabi lut malaman kisoshi suna faɗa cewa shi annabi lut sunansa Lut bin Haran bin bin akhi Ibrahim dan uwan wato dan dan uwan Annabi Ibrahim da amma wannan babu wani zance mai inganci da tabbatar da wannan abin da yasa ku ga ina kawo waɗannan kisoshin wani lokaci saboda da yawa waɗansu sun rubu suna aza akwai sanadi ingantacce an gane ko ko cikin alqur'ani ko cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ga wani yana ta bada labarin su kuma yana tabbatar da su amma a iya mu binciken da muka yi babu wani nasi wanda ya tabbatar da wannan in ko ne yace akwai abin da ya tabbatar sai mu ce ba mu sai mu karba domin ilimi baka cewa ka san komai ko ka karanta duk littafin duniya mun gane wannan da kyau ko to dan haka ai hasara da wannan lut yayi hijira ne tare da annabi ibrahim fa amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi wa qala inni muhajirun ila rabbi ko ya koma zuwa ga annabi ibrahim shi yace zai yi hijira an gane ko sai annabi lut ya bi shi ko kuma waqala inni muhajirun ila rabbi ya koma zuwa ga annabi lut ya ce zai yi hijira amma zance wanda malamai suka rinjaye shi annabi ibrahim shine ya ce waqala inni muhajirun ila rabbi sai kuma annabi lut ya bi bayan sa domin su yi hijira shi annabi ibrahim ya zamna a filastin shi ko annabi lut ya zamna wani wuri da ake cewa al-urdun ba al-urdun ba wanda suke kira jordani ko jordan al-urdun nahrun wani kogi ne ko kuma kura wani yanki ne na garuruwa na a'ali sham can saman sham wato ƙasar sham wanda ana kiran suriya a yanzu da kuma abin da ke kewaye da ita yankin ana kiran shi sazum da zalum sazum da zalum ko kuma sadum wanda ana cewa garin sadum ina fata an fahimce ni to da haka da garuruwan da suke kewaye da ita su ne Allah kira al-mu'tafikat sannan kuma Allah ya kira su al-mu'tafika an gane ko da an ka ce al-mu'tafikat jam'i ne al-mu'tafika kuma daya saboda alkin nan ta jinsi ce tana nufin jinsin al-mu'tafikat an sanya ma garuruwan suna al-mu'tafikat daga afika ya afiku wato iskan shine juyar da al'amari saboda mi saboda jibril ko kuma mala'iki Allah ya umurce shi a dauke garin su a juya su shi yasa Allah ce wal mu'tafikata ahwa an ɗauki garin an yi sama da shi an juyar da shi ja'alna aliyaha safilaha an gane ko shi yasa ake kira su al-mu'tafikat shine wuraren da sun karayu walutan ka ambaci lutu ko ko mun tura lutu ila iz qala liqaumihi lokacin da yace da mutanensa ata'tuna al-fahisha a tambaya ce al-istifham tambaya kuma mun taɓa ba da labarin tana iya ɗaukar ma'ana talatin ko fiye da haka mun ba da misalai a ta'atuna al-fahisha malamai suka ce al-istifham lil inkar wa tawbih yayi musu tambaya ne ba dan ya jahilci suna aikatawa ba tunda tare da su yake kenan nan yana musu musun abin da suke aikatawa sannan yana zargin su akan abin da suka aikata yace ata'tuna al-fahisha shin kuna zo ma al-fasha sannan abin da ake nufi da zowa ba wai ka zo wurin da ake aikatawa ba a'a nan shi na nufin suna aikatawa domin an ce ata ya zo ba wai ana nufin zuwa suka yi wurin ba a'a kuna aikatawa yake nufi ka diba cikin alwujuh wan nazair na imamu dami ghani ya kawo ma'ana kalima ta ata tana ɗaukar ma'ana ɗaya ɗaya cikin alqur'ani fiye da goma dan kakka ɗauki ma'ana guda ka ce da ita ce zaka aiki ka faɗa cikin hatsari an gane ko ata'tuna al-fahisha shin za ku zo maf alfasha alfasha shine abin da yake wanda bai da kyau daga fahusha mislu qabuha waznan wa ma'na wato abin da yake mummuna wanda bai da kyau a larabci zaka iske akwai kalimomi waɗanda suna da wasali guda ko kuma mu ce wazani guda kuma ma'anar su daya malamai suka ce daga cikin su akwai mas, wato masal misl masil badal bidl badil wato shibih shaba shabih waɗanda duka suna ba da ma'ana ɗaya suka ce kuma ba su da hudu a cikin larabci kamar da suka faɗa wallahu ta'ala alam alfahisha shine abin da yake mummuna malamai suka ce alfi'lu dani azzamim alfi'lu aiki addani'u kaskantacce azzamim abin zargi ko kuma kullu khaslatin mutanahiyatin fil qubh shine kowace ɗabi'a wadda ta yi muni kwarai da gaske ta kai matuƙa to shi yasa ake kiranta fahisha wato abin da yake mummuna an gane ko shi yasa abu in yayi tsanani ya yi nisa a larabci sai a ce fahish tarafa yake cewa aral mauta ya'tamul kirama wato wa yastafi aqilata malil fahish al mutashaddidi aral mauta naga mutuwa ya'tamul kiram yana nufata ababe manya masu kima da daraja wa yastafi in an ce ya samu kirama yana rufo ma manyan mutane masu daraja ma'ana komi dabi'ar ka ta gari mutuwa za ta zo maka tunda ta zo ma annabawa wa yastafi kuma yana zabar aqilata malil fahish al mutashaddidi zababbar dukiyar ta al fahish mutumin da yake mai tsananin ruwa kenan ruwa shi ta yi tsanani komi ruwarka kana iya samu asara almuhimmu dai cikin alkur'ani da ku iske an yi amfani da kalma ta alfahisha wani lokaci ana nufin wani zunubi na daban wani lokaci kuma alfahisha ana nufin dukkan zunubai qul inna ma harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batna alfawahish dukkan zunubai ake nufi wani lokaci kuma sai ana nufin wani zunubi wanda ake magana kansa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ina fata an fahimta dan haka sai kai hattara kuma da lokacin da ake nufin ma'ana amma ko kuma khassa wannan alfahisha a cikin wata sura sai Allah subhanahu wata'ala kira ta as-sayyi'at mummuna an gane ko Allah subhanahu wata'ala ce walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at suna aikata ababe mummuna to as-sayyi'at kenan sai Allah ya fassara su a cikin suratul ankabut أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر kaga wadanga abubuwa guda uku sune as-sayyi'at suna daga cikin munanan abubuwan da suke aikatawa ko ko sune munanan abubuwan da suke aikatawa ina fata an fahimce ni to yace ata'tuna al-fahisha shin kuna zo ma al-fasha abinda bai da kyau ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin sabaqa shine wato rigaya wani ya rigayi wani su yi riganganto nan ma sabaqakum ba wanda ya rigaye ku biha da wannan mummuna aiki alba'u wannan ana kiranta alba'u litta'diya ba'un ce wanda take nuna fi'ilin ana cewa sabaqahu amma sai anka ce sabaqa bihi saboda ayi ta'diyar fi'ilin zuwa ga abin da anka aikata kamar yadda yazo a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin sahihul bukhari da cikin sahihu muslim lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labarin cikin al'ummarsa za a samu mutum dubu saba'in saba'una alfan waɗanda za su ga aljanna bai gaida hisabin ba tare da hisabi ba Allah ka sa muna daga cikinsu ko kuma in ba mu daga cikinsu muna cikin waɗanda daga gare su sai su ko ba haka ba a wata riwaya ta zo aka ce tudhi'u wujuhuhum idha'at al-qamar lailatul badr huskokin su suna haske irin yadda wata yake haske shakallo wanda ya kai rana wato abin nan ya kai kwanaki 15 Abu Huraira yake cewa faqama ukkasha sai ukkasha ya tsayu bin mihsan mihsan haka yake al-asadi yake cewa yarfa'u namira yana jan annamira in an ce namira nan ba ana nufin yana jaye da wato abin nan ba eh damisa a anan namira ana nufin wato wato kaba a ce bargo shi yasa malamai suka ce kisa'un fihi khututun shine kisa abin rufa wanda yana da zane zane to kaga wannan hadisi sai ukasha ya ce ud'u Allah ya rasulullahi ud'u Allah an yaj'alani minhum ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam ka roki Allah ya sanya ni daga cikin su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma ij'alhu minhum Allah ka sanya shi daga cikin su ثم قام رجل من الانصار sai wani daga cikin ansar ya tsayu fa qala ya rasulullah sai ce ya manzo Allah an gane ko ud'u Allah li an yaj'alani minhum Allah ka roƙan mini Allah ya sanya daga cikin daga cikin su fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga ka tunda ko ukasha ya riga ka shikenan to kaga shi yasa ake son fastabiqul khairat ku yi gaugawa wajen aikata alkhairi amma ka ai gaugawa wajen aikata sharri yanzu ko mutane juya abin su kai wajen alkhairi ne muke yin baya wajen sharri nan ne mutane suke yin gaba to ina ku za a cin nasara babu zancen nasara wannan hadisi yana cikin littattafai da dama akwai riwaya tana cikin sahih muslim akwai riwaya cikin sahih bukhari akwai riwaya kuma wadda imam al-hakim ya kawo ta ta abdullahi bin mas'ud yake cewa imam al-bukhari da muslim su fitar da hadisin ba tunda hadisin ya inganta sun kawo riwayoyin wadansu sahabbai to ai ba dole bane sai sun haɗe duk hadisan duniya dan ba cewa sun kai dole duk hadisin da inganta sai sun kawo shi ba Allah subhanahu wataala ya gane da mu to annabi lut yace ata'tuna al-fahisha kuna zo ma al-fasha ma sabaqakum biha babu wanda ya gabace ku wato zuwa gare babu wanda ya gabace ku an gane ko ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin babu wanda ya gabace ku nan da an kace sabaqakum babu wanda ya gabace ku nan abinda ake nufi wani lokaci sabaqa shine alwusulu an gane ko qabla alghayri ka riga wani ila makanin zuwa ga wani wuri au zamanin ko ka gabace shi zuwa wani zamani au amalin ko ka gabace wani daga aiki to amma na abin da ake nufi ƙagawa domin abin da ke son ku gane ko mu gane shi ne cewa in an ce ka rigawa ne kamar ma'ana da kai da shi kuna yi amma ka riga shi shi ko ana nufin a'a ba wai waɗansu mutane suke nan suna aikata wannan alfasha ba a'a su ne sun ka ƙage aikata wannan alfasha domin an ka ce wane ya riga wane ma'ana sun kama hanya guda ko ba shi ake ce ma tsere ba sai wane ya riga wane babu wata al'umma a zamaninsu da take aikata wannan balle a ce ita al'umma annabi lutu ta riga abinda ake nufi su suka kagi wannan abin shi yasa sai ka fahimci kalmomin alqur'ani ata'tuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin babu wanda ya gabace ku min ahadin mutum guda min alalamin daga cikin bayi wannan ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin malamai sun yi mata wato abin nan malamai irabi sun dauke ta a matsayi guda hudu waɗansu suka ce ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin jumla ce isti'nafiyya ma'ana ya ƙare magana ne yace ata'tuna alfahisha sannan kuma ya ci gaba da magana yace ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin waɗansu malamai suka ce in ana hau ne ma su abinda suka ɗauka matsayin sifa take fa alfahisha ta alfasha to ga sifarta ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin babu wanda ya riga ku duk da yake al'alif wato suna in ya zama yana da alif wal lam ba a cika cewa ba sifa ce ta zo bayan shi domin jumla in ta zo bayan na kira ne ake cewa sifa wannan khilaful mashhur ne duk da yake wadansu malamai sun faɗe shi sannan wadansu suka ce a'a ata'tuna alfahishata za ku zo ma alfasha ma sabaqakum biha min ahadin min alalami ita wannan jumla ta ma sabaqakum biha hali ce ta ta'tuna domin ta'tuna halin ku ne na alwawu nan da annan ta fa'ili ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin sannan kuma wadansu suka ce a'a shi wannan hali ne na alfasha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin ay wal halu ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin sai kuma hali ne na alfasha ba na fa'ili ba alhali babu wanda ya gabace ku ga aikata wannan min alalamin min litabidi ay min ba'd jami'il alamina daga dukkan wato sashen bayan Allah babu wanda ya riga ku ga wannan zuwa alfasha to ka koga akwai hatsari a ce mutum shi ya fara yin abu domin duk wanda zai zo bayan shi zai zama to mi zai zama to yana dauke da zunubi su kamar da cikin hadisin sahihi muslim ina fata an fahimce ni duk wanda da kuma hadisi wanda ya zo cikin sahihul bukhari da sahihi muslim na cewa dan annabi adam wanda ya kashe kutun duk wanda zai yi kisa sai an dan mai cikin wannan zunubin domin shi ne man sannal qatl ko asannal qatl akwai hatsari mutum a ce kai ne kan nuna ma mutane wata hanya mummuna wanda za su aikata abu Allah shi mu tsari da wannan to sai Allah subhanahu wataala ce
innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisaa bal antum qaumun musrifun
Allah subhanahu wa ta'ala ce a innakum imamu nafi da imamu abu ja'far da imam hafs sun karanta innakum ba tare da alhamza ba an gane ko a wata kira'a kuma zaka iske akwai alhamza a innakum duk da yake cikin qira'at zaka iske wani sai ya kara wato alhamza a ko kuma wani zai yi idkhal amma almuhimmu dai wata qira'a an ce innakum kamar matsayin ba a kawo alhamza ba wata qira'a kuma an ce a innakum to ya zamu yi aljam'u tsakanin waɗannan qira'at wannan qira'a wadda take a innakum wadda ba qira'a ta Imam Nafi ba ba qira'a ta Abu Ja'far ba ta ta Hafs a innakum da alhamza tambaya ce ya ci gaba da musu dan ya tambaye su can ata'tuna alfahishata sannan ya ƙara tambaye su a innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa' idan kuma muka ɗauki kira'a wannan wadda babu alhamza sai malamai suka yi magana guda biyu waɗansu suka ce a nan ita alhamza an shafe ta ne don dama cikin larabci wani lokaci ana iya shafe alhamza in ka zo za ka iya fahimtar wannan yanzu in ka zo waje na sai ce ji ita ai ma'anahu a ji ita sai ni shafe wannan alhamza waɗansu malamai suka ce a'a innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa kamar matsayin labari ne kenan kamar wata magana ce ke ci gaba da yi da su an ɗauke ta kamar wata sabuwar magana ma'ana kamar khabar ne ana ba su labari amma ba dan shi yana ba su labarin abin da ba su sani bane domin baka ba mutum labarin kanshi ko kana ba mutum labarin kanshi a tukhbiruni an nafsi baka yi bani labarin kaina to nan me amfanin ba da mutum ka bashi labarin abin da ya sani ka sani to shine sai ka koma cikin ilimin balagha akwai abin da suke kira lazimul fa'ida ka duba cikin albalaga na abdulaziz al'atiq na ƙasar suriya ko kuma ka diba cikin albalagatul wadiha ko sauran littattafai da suke magana shine aghrabul khabar me yasa ake kawo labari domin da yace musu innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni nisa ba wai su busu san cewa ba suna aikata wannan abin to mi addalilin da yasa faɗi wannan magana kaga dole sai ka san wannan daga cikin labari a bada labari shine cewa ana iya bada labari ka sani na sani amma kuma don saboda nuna tausayi da neman tausayi kana iya kai wannan zakariya ya ce rabbi inni wa hana al'azmu minni Allah kasusuwa na sun yi rauni Allah bai san da wannan labarin bane ya sani ko bai sani ba wallahi bi kulli shay'in alim amma saboda ina so Allah ya tausaya mishi sai ce rabbi inni wa hana al'azmu minni to nan da yake ba su labari in mun dauki labari ne innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa dan saboda yana ba su labari ne don yayi musu wa'azi ko ko don ya nuna abin da suke aikatawa mummuna ne ya jawo hankalin su zuwa ga abin da dace su aikata innakum ku lalle ku lata'tuna ar-rijala kuna zoma mazaje ko ba haka ba ar-rijal jam'i ne na ar-rajul kuma kalima ta ar-rijal wani lokaci in ta zo ba tana nufin mazaje ba wa azzin fin nasi bil hajji ya tuka rijalan suna zo maka rijalan nan ba ana nufin mazaje ba a ƙasa abinda ke nuna cewa kuma aka sake nufi wa ala kulli dhamirin an kawo kishiyar waɗanda za su zo ba a ƙasa ba shi yasa wani malami in yaje mutum wanda ya ji larabci ko wanda ke son rai sai ce rijalan maza an kace su ta aikin haji akwai masu yin wannan magana su ya rijalan mazaje an kace su ta aikin haji amma mata aikin haji haramun ne su aikata jahilci kenan Allah kai mun tsari wato rijalan jam'i ne na ar-rajulu can kuma rijalan jam'i ne na ar-rajilu mai tafiya akan a ƙasa an gane ko a innakum lata'tuna ar-rijala shin kuna zoma mazaje shahwatan an gane ko waɗansu suka ce nan maf'ulun li ajlihi ma'ana dan biyan buƙatar shawaku shine shahwatan ko kuma dan sun kace shahwatan shine hal ma'ana halin da kuke ciki shine na biyan buƙata a wajen mazaje ko kuma dan suka ce maf'ulun mutlaq kina a innakum lata'tuna ar-rijala ityana shahwatin wani kuma akwai ityan sai zo akan matsayin na'ibi ne na maf'ulun mutlaq kuna zo musu zuwa na biyan shawa domin zoma namiji ai kana iya zuwa abokinka a gida ko amma nan zuwa na biyan shawa shine wato abinda ake magana kan shi ko kuma a dauke shi hali ne na abinda suka aikata an gane ko kenan mushtahina ku yanzu kuna zo mu maza mushtahina kuna bukatar su ko kuma a'a ismul maf'ul na kuna zo musu wato hali ne na ismul maf'ul namiji kana zo mishi shi yana a matsayin abin biyan bukata na shawa zuwa gare ka kai kana shawa shi shi tana yawa shi ma yana shawa domin fa'ilin yana shawa maf'ulin shi ma yana shawa sai zaman to hali ne nasu gaba daya Allah kai mu tsari ash-shahawatu malamai suka ce mailun nafsi ila shay'i rayuwa ta karkata zuwa ga wani abu wa raghbatiha fihi ta zama to tana kwaɗayin wannan abin shi ake kira ash-shahwa wadansu kuma malamai suka ce ar-raghbatu fi tahsili shay'in marghubin fihi shine kwaɗaituwa karkatuwa sawa tsammani da tsamma'a zuwa ga ka samu wani abu wanda yake kana kwaɗayin shi ina fata an fahimce ni fi'ilinsa kuma malamai suka ce yana da fi'ili guda wato siga guda biyu in an ka ce wato shahiya daga misalu ta'iba sai a ce shahiya an gane ko ko kuma radiya sannan akwai kuma shaha shine na shawa abu wanda yake mai kyau shi ko wannan shaha ya shuni an gane ko ba irin wancan ne na shahiya ba Allah ce wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun kaga nan tashtahihi take buƙatar shawa wanda take mai kyau shi wancan mai shahaya shuni shi ko wancan mai shahiya shine wancan na shawa min dunin nisa wato a innakum la ta'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa kuna zo ma mazaje ta hanyar biyan bukatar ku ta shawa ku min dunin nisa kuna barin mata to nan da yace min dunin nisa malamai suka ce shine ziyadatun fit tafdhi'i karawa ne wajen nuna munin abin domin nan sifar da ya kawo min dunin nisa'i ba wai kaidi bane ya kawo domin nan ba shi nufin ba kuna zo ma mazaje sai ku bar mata ba wai yana nufin in an ka zo ma maza ba an ka zo ma mata ya halatta ba haka shi ke nufi ba ina fata ana fahimta ta a'a shi min dunin nisa ya karo shi ne don ya nuna a ta'tunar rijala aikin ku kuna zo ma mazaje kaga banna ta farko min dunin nisa'i kuma kun bar mata ma gaba daya ba wai ana nufin in ka hada mace da namiji ba ka zo musu duka abin ya halatta ba haka alkur'ani shi ke nufi ba kakku ta yi ku zo ku yi alkur'ani fassara wanda bata dace ba dan saboda ka san akwai mutanen da suke faɗa irin waɗannan abubuwa shi yasa ya zo a cikin surori da dama Allah ya bayanin wannan kazzabat qaum lutin al mursalin id qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wama as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون متعلين يقول لك واسو كيتر إياكا بل ما ديزو أتكين سورة هود سي أكوي واتو واسو شبهوهي دا أكي كاوا وأن دا لوكتي ياي wanda dole za a rinka bayani irin waɗannan matsaloli don kawai zo mutane da ɓanna a cikin suratu wato hud sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ja'ahu qaumuhu يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم to a cikin ha'ula'i banati da kuma hunna atharu nan waɗansu suke kawo shubuhohi waɗanda dole sai an tashi tsaye wajen bayanin su bari in baku misalin su da yace ha'ula'i banati waɗannan ƴaƴana ne annabin Allah ya ce waɗannan ƴaƴana ne sai ce in kuntum fa'ilina har in za ku aikata shin annabi lutu ya yarda a yi lalata da ‘ya'yan shi ko zina ko liwaɗi? Kaga wannan ba abu ne wanda bai cancanta, to amma kuma ya zama yi ba da amsa. Waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi almudafa'a shi ne ya yi wannan don saboda tun kuɗe hankalinsu ya yi rikice ne yake neman abin nan, neman mafita, kamar da waɗansu malamai suka faɗa. Waɗansu malamai suka tafi cewa a'a abin da yasa ya faɗi wannan magana wato shi ne cewa wato dukkan annabi uba ne ga ‘ya'yan al'umma, ko kuma duk mutumin da shekarunsa suka yi yawa yana nuna cewa mutumin na matsayin uba yake, ko ba haka ba, sai dai in ya zamanto abin da ake cewa da cizon zamani, tsoho ya sha giya na tafiya na tangaɗi kaga wannan biya fita zaman uba, ko ba haka ba, ko ko mutum yana aikata waɗansu ayyuka waɗanda ba su cancanta ba. Shi yasa wasu malamai suke da yace haula ibadati yana nufin dukkan ‘ya'yan al'ummata in kuntum fa'in in za ku aikata ku je ku aure su, shine abin da annabi abin nan yake nufi waɗansu annabi luka yake nufi waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa a'a ba na tikin nan bakin ƴaƴan shi yake nufi bai dace a ce ba ƴaƴan shi na ciki ba domin annabi ba zai zamanto ba uba ga ƴaƴa waɗanda suke kafirai da annabi nuhu ya ce wato Allah ya ce ma annabi nuhu innahu laysa min ahlika bai daga cikin ƴaƴanka sai waɗansu malamai suka ce a'a an ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum bal ma riwaya ta ubayy ibn ka'ab da riwaya ta ibn abbas wa huwa abul lahu kuma da anka cewa azwajuhu ummahatuhum iyayen annabi wato matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iyayen mu ne ma'ana fil hurmati wat taqdir sun haramta gare mu wa aure su wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada sannan kuma za mu girmama su fiye ma da yadda muke girmama iyayenmu ko ba haka ba amma ba shi ke nuna muna iya mu'amala da su ba irin yadda muke iyayi maga- wato mu'amala da iyayenmu don Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna mata annabi an kace in za a yi asa hijabi shi yafi zama tsarki ga zukatansu to ina ga matan da ba na annabi ba wani mutum wanda ga cewa ya halatta a bar mata da maza su yi abinda sun ka ga dama to ka rinka faɗin wannan amma dai in lokaci yayi zaka bada amsa Allah ya muna tsari dan haka dai waɗansu malamai sun tafi cewa abinda ake nufi ba ƴaƴan shi ba amma dai zance mafi inganci malamai suka ce abinda ake nufi ko dai ya zamanto ƴaƴan shi don ya tunkuɗe ko kuma ya zamanto a'a ƴaƴan al'umma yake nufi saboda uba ne sannan kuma yana da shekarun da zai cewa waɗannan ƴaƴansa ne mushkila ta biyu da yace haula'i banati hunna athaharu lakum waɗannan ƴaƴana ne hunna su athaharu ya ma'ana athaharu eh athaharu in yace hunna tahiratun lakum hunna tahiratun yana nufin mi su ne masu tsarki to hunna athaharu lakum su ne suka fi tsarki gare ku to kaga dan mutumin banza in ya samu wannan hujja sai ce to kai kajiya athaharu an ce sun fi tsarki kenan mazaje ma suna da tsarki wannan shubha da yawa daga cikin malaman masu tafsiri wani lokaci kai sun zo sun wuce wannan wurin kai tsaye busa sun yi bayani ba a'a shi ismu tafdil wanga ismu tafdil aka cewa kaza yafi kaza akwai lokacin da yake zuwa ba yana nufin ba akwai abin da aka fi a'a yana nufin shi ne ma'ana hunna atharu lakum su ne masu tsarki gare ku to wani zai iya cewa ai ana buƙatar dalili ko ba haka ba bari mu ba da koda dalili daya ko biyu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Ali Imran yake bayanin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah tace walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum da ahlul kitabi sun yi imani da yafi alkhairi gare su ah kenan su zamna cikin kafirci ma alkhairi ne kaga walau amana ahlul kitabi da ahlul kitabi sun yi imani da kana khayran lahum shine alkhairi gare su sannan kuma a cikin suratul rum Allah ce wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah shi yake kaga halitta kuma ya maida ta wa huwa shi mayar da halitta bayan an taba yinta ahwanu alayhi shine mafi sauki ga Allah a'a mai sauki ne ga Allah domin halitta yana iya yinta da kun fayakunu maido ta kuma zai iya da kun fayakunu to wacce kun fayakunu ce tafi sauki ga Allah to dan haka dole yanzu fassara alkur'ani a tashi tsaye wajen yin bayani ko da kana son kai gaugawa wani lokacin zaka bin matsaloli masu muhimmanci don haka dai innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa ku kuna zo ma mazaje shahwatan don biyan bukata ku da shawa min dunin nisa'i ku bar mata ba dan kuma ana hada mata da maza ba a'a a zo ma mata a aure su shine abin da ake nufi bal sai malamai sun ce idrabun ne intiqali ma'ana yance idrab kamar ajiye wata magana sannan kuma a ɗauki wata magana shi ne idrab in ka ji an faɗa idrab nan ba ana nufin bugawa ba kaka ce me ake nufi da bugawa idrab shi ne ajiye wata magana an shiga wata magana ma'ana idrab malamai sun ce intiqalun min al-inkar ya bar yi musu musu ila tahqiri wa zammi ya kuma yana kaskantar da su yace ce bal antum kaga ya bar wancan inkari na musu ya kuma zuwa ga nuna kaskancin su sannan kuma da zargin su sannan kuma da faɗakar da su kan cewa abin nan da suke nan suna ga aikatawa ba abu ne mai kyau ba bal antum qaumun musrifun ku mutane ne mabannata jumla ce ismiya bai kawo fi'iliya ba bai ce bal asraftum ba sannan kuma bai ce bal antum qaumun tusrifuna ba ya kawo suna da fi'ili ta ce a antum qaumun musrifuna ku mutane ne waɗanda tabbace kuke akan banna banna ku ta yi yawa al israf malamai suka ce shine mujawazatul hadd ƙetare iyaka wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin kada ku ƙetare iyaka cikin kowane irin abu duk da turawa sun faɗi cewa wucewa suna tana cutarwa kuma ba turawa ba kowa ya san abin da duk an kauce an wuce abin da bahaushe ke cewa an wuce makaɗi da rawa akwai ɓanna a cikin wannan a cikin suratu annamli sai ce bal antum qaumun tajhaluna ko ba haka ba sannan kuma a cikin suratul shu'ara'i sai yace bal antum qaumun aduna nan har da alqur'ani mun taimaka mai har da alqur'ani tunda a cikin a'raf mun ga mai musrifuna ne sannan kuma a cikin suratu wato annamli mun ce tajharuna a cikin suratul shu'ara mun ce aduna kaga sai ka riki to amma anan abin tambaya menene bambanci tsakankanin waɗannan abubuwan da ya faɗa kaga musrifuna masu banna aduna masu ƙetare iyaka to dama mujawazatul haddi shine al-israf sun ƙetare iyaka saboda Allah ya ba su mata suna ganin matan ba su yi musu kaga sun ƙetare halas sun tahi zuwa ga haram to bal antum qaumun tajhaluna ku mutane da kike kun jahilci al'amurra nan kaga ma ya kawo suna sannan kuma ya kawo fi'ili wanda ya nuna jahilcin su abu ne wanda yake maimaituwa yau da gobe to shi ko anan me yasa ce tajhaluna bai ce sun jahilci kaza ba a'a sun jahilci dukkan abin da wato dukkan abin da ya cancanta na jahilci a ɗora musu sun cancanci shi shi yasa bai ce kun jahilci kaza ba a kun jahilci sunna ta Allah dan babu mai yin irin wannan ya kai labari so min wannan wato kamar abin da ake cewa bore ne ko tawaye ne ga tsarin Allah subhanahu wataala shi ko duk wanda ya tawaye ga tsarin Allah ba zai kai labari ba ina fata an fice ni ko kuma kun jahilci al'amarin Allah ko kuma kun jahilci inda ya kamata ku sanya shawarku shi dai ya ce musu bal antum qaumun tajhalun ku mutane da ke masu jahilci a can cikin suratu wato abin nan annam nan kuma ya ce musrifun a can cikin suratu shu'ara ya ce adun kuma duka waɗanda sifofi sun tabbata gare su sun ketare iyaka sannan kuma mutane ne jahilai domin sun jahilci al'amarin rayuwa sun yi tawaye ga Allah shi ko duk wanda ya tawaye ga Allah karshen shi ba zai kai labari ba Allah shi mu da tsari ina fata an fahimce ni to ɓannar da suke ɗauki cikin luwaɗi malamai sun yi bayanin ɓanna da yawa ya kamata mu ɗan taɓo kaɗan daga cikinsu na farko malamai suka ce luwaɗi yana ɗauke da ɓannoni daban-daban ko ɓanna daban-daban daban-daban a cikin al'umma na farko yana kawo yankewar yawan al'umma domin idan aka ce maza su koma zuwa ga maza to kaga kuma ba za a samun yawan al'umma ba alhali ko ba a samun yawan al'umma sai an yi sai an samu auratayya يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء سن النبي لوادي yana sa wa sifar ɗa namiji ta kasancewa shi shine ya kamata ya zo sai an ka koma shi ake zoma kaga an canza halitta Allah daga abin da Allah subhanahu wataala yake so da ita kuma shaitan ya faɗi wannan wala udillannahum wala umanniyannahum ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا sannan kuma daga cikin ɓannar da luwaɗi yake kawowa shine cewa cutarwa ne ga mata yanzu matan mu da suke zance a bada yanci a bada yanci su ko tura sun ce a ba masu luwaɗi yanci to yanzu an kaba masu luwaɗi yanci su yana samu aure gashi matan sun fi yawa ana batun ma a ƙara suna cewa a'a an ce musulunci ya bada dama a yi mace ɗaya biyu uku ko wace tana ce a'a ita bata yadda ba in kuma ta ahi ƴaƴa goma mata sai ta ce a'a ta yadda ita ita ta je a wani gida ta zama da ta biyu ko ta uku ko ta hudu ah to ita su waɗancan su ba su da iyaye waɗanda za su kishe su shine abin tambaya tun da ke ba ki son a kawo miki amma kina son ki ɗauki ƴakki ki kai ma wani to wato kenan ka shi abin ke kina so a yi ma ɗayan wasu ko a yi ma wata amma ke ba ki so a kanki domin muskilan muna kallon ta muskila ce ta mutum guda ba ta al'umma ba Allah ya mun tsari to dan haka dai aikata luwadi abu ne wanda yake musiba ce mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisin Ibn Abbas wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wato matsayin masu aikata luwadi a cikin al'umma yake cewa la'ana Allah man dhabaha li ghairi Allah Allah ya la'anci wanda ya yanka wani abu li ghairi Allah ba ga Allah ba ولعن الله man غير تخوم الارض Allah ya la'anci wanda ya canza wato iyakokin ƙasa an gane tuhum malaman lugha suka ce jam'i ne na at-tahm ko kuma at-tuhm ko kuma at-tuhum ayi maha'un domba iyakokin ƙasa jam'in su ne kidan sannan kuma wala'ana Allah Allah ya la'anci man kama hal a'ma an sabi an sabil wanda ya kau da makaho daga hanya ta kwarai ya kashi zuwa ga mummuna ka san rashin imani yayi yawa ga mutane wato wala anallahu man sabba ko man aqqa walidayhi Allah ya tsine ma wanda ya zagi iyayensa ko wanda yake saba ma iyayensa ma'ana ya zamanto ba ruwan shi da iyaye wato saba ma iyaye game da abin da shari'a ta yadda ai musu biyayya wala'ana Allahu man tawalla ghayra mawalihi Allah ya la'anci wanda ya jibinci waɗanda ba mawalihi ba yana tare da waɗannan ya koma ya koma waɗance ya ci shi ba bawon su bane ya koma zuwa ga waɗansu wala'ana Allahu man waqa'a 'ala al-bahima Allah ya tsine ma mutumin da ya tara da dabba akwai masu aikata wannan Allah kai muni tsari wala'ana Allahu man amila wato amala qaumi lutin Allah ya tsine ma wanda ya aikata aiki irin na mutanen annabi lutu wadanga dutsi nan nuna Allah kai muni tsari da tsinuwa ko ba haka ba to dan haka dai a wata riwaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya maimaita wannan so uku na qaumi lut shi yasa wannan hadisi ingantacce ne wadansu sai suka ce wannan hadisi ai ba ingantacce bane zance mafi inganci wannan magana ba gaskiya bace wato hadisi ne ingantacce tabbatacce Sheikh Nasiruddin Al-Albani da yazo sai ce wannan hadisi ingantacce ne akhrajahu al-Hakim Imam al-Hakim ya fitar da wannan hadisi yace wasiyaqu lahu ma'ana lafuzin da aka jeronto nashi ne wal Baihaqi Imam al-Baihaqi ya fitar da wannan hadisi an gane ko fi sunan a cikin littafin shi as-sunan da ash-shu'ab littafin sa na shu'abul iman wa ahmad imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi wa abdu ibn humayd da abdu dan humayd wa abu ya'la da imamu abu ya'la wa min tariqihi ibn hibban shi ko hanyar da ibn hibban ya fitar da shi ta wato abin nan ne ta abu ya'la ce sannan kuma wa tabrani fil mu'jam al-kabir sannan kuma at-tabrani a cikin al-mu'jam al-kabir min turuqin an amr bin abi amr an gane ko daga amr dan abi amr to wani sai zuciya ce hadisan da suke cewa abin nan Allah ya tsine ba mai luwadi ba gaskiya bane kai dai kana son turawa su baka kuɗi ku daure ma ɗan luwadi gindi a cikin kasashen mu Allah kai mu da tsari balma wanda rawin da suka yi shi wannan da suke cewa Amr bin bin Abi Amr ba thiqa bane saboda Yahya ibn Ma'in ya nuna cewa da'ifi ne Sheikh Muhammad al-Amir al-Shanqiti ya ce wannan magana ba gaskiya bace a cikin al-Azbun Nabi shi wannan mutumin da an ce Yahya ibn Ma'in yayi yayi jarhakin shi sai an bincika an gani shin jarhikin da ya mishi ya inganta ko bai inganta ba alhali imamu bukhari ya fitar da hadisan wannan bawan Allah imamu muslim ya ya fitar da hadisan shi sannan imamu malik a cikin motsa ya fitar ya fitar kenan suka wannan malami zuwa gare shi ba ita ke nuna cewa wannan mutumin da'ifi bane shi yasa kada ka zama to kana farkon dalibi ka dauki da tattafan jarh wa ta'dil kawai ka zabura ka ce wani da'ifi ne wani kaza ne ba ka tare da kai dogon bincike ba ka ji wani ya ce kaza wani ya ce kaza ka dubi menene an mafi abin nan kuma suka zuwa ga wani duk duniya babu wanda ba a suka zuwa gare shi shi yasa in ka ji mutum na sukan mutum to abin da kamata ka tsaya kai ka dubi me yasa yake suka shi akwai lokacin da kun san duk lokacin da ya zamanto al'amura na duniya sun shiga tsakanin wani da wani sai ya soki zuwa gare shi ko kuma yana yiwa akwai matsala tsakanin shi da shi wanda su kaɗai ne ta shafa ba ta shafi addini ba sannan kuma yana yiwa a'a wato suka in an yi ta ka kalli tarihin mutum ka kalli me yake aikatawa sannan ka kalli wa yake suka shi saboda ita duniya tana da wani abu mutane na gari suna sukan mutanen da ba na gari ba mutanen da ba na gari ba kuma suna sukan mutane na gari yanzu dan kwaya mai shan kwaya eh idan ana shan kwaya in za a sha sai a ce ku diba muna yan sanda suka an ce babu yan iskan ganin yan iskan nan kaga yan sanda yake ce ba yan iska me yasa yake ce musu yan iska saboda za su kama shi su hana shi aikata banda don haka ba dan mutum ya nuna wane ba na gari bane kawai ka zaka zabura ka ce a wane ba na gari bane a akwai bukatar kai karatun ta nutsu yana yiwa saboda wanan nan ya hana mishi aikata sabon Allah ko ko yana yiwa saboda hasada don duniya ba ta rabuwa da hasada shi yasa kake jin malamai manya manya sai ka ji malami ya saka wani malami makami a ɗabi'ar rayuwar duniya ce dole ne zaka iske waɗannan abubuwa suna iya su faru amma kai a matsayinka na mai hankali ka kalli menene aikin mutumin nan domin maganan mutane kowa ma ana iya cewa ba daga bane tunda baki ne ke faɗa amma a auna ayyukansa da ayyukansa na alkhairi da na sharri wanne ne fi yawa sai a yi mizani don babu wanda bai aikata kuskure kaji sha'ir ya ce wa manil ladhi turja sajayahu kulluha kafal mar'u nublan an tuhsa ma'ayibahu wani mutum ne za a ce za a yadda da ɗabi'o'in shi sajayahu jam'i ne na astajiya ɗabi'a kafal mar'u nubulan ya ishi mutum abincin ƙahu an tuhsa ma'ayibahu ya zama to ana iya lissafa kuskuren sa amma wani da kai kuskure guda wanda ya same ka da shi ya kama ambata kai ba nagari bane kai ba nagari bane sai duniya ta tashi to yan haka ne za a samu nagari ba zai taba yiwa ba ɗan uwa wannan kissa kissa ce tana dauke da hukumce hukumce da abubuwa masu yawa kuma an nuna mini lokaci yayi za mu tsayar sai sati mai zuwa za mu tashi akan kukuban masu aikata luwaɗi da bayanan malamai abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin